بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba hudu ga watan safar hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da talatin da ɗaya ga watan takwas miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin sira a littafin ashifa alfaslu sami fasali na takwas fi ilalillahi ta'ala khalqahu bi salatihi alaihi wa wilayatihi lahu wa raf'ihi al'azaba bi sababi abinda za mu karanta a wannan fasali na takwas shine sanarwan Allah da ya sanar da halittun shi da cewa yana yi wa annabi salati sannan kuma ya jibinci manzo Allah shine majibinci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ɗauke azaba da Allah ya yi sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sun cancanci azaba amma dalilin manzon Allah Allah ya ɗauke azaban shi zamu karanta na'am قال الله تعالى الله مدوكين سركي يتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم Allah ba zai musu azaba matukar kana cikinsu ba kaga sun cancanci azaban amma kasancewan annabi yana cikinsu Allah ya ce ba zai musu azaba yana cikinsu ba kamar yadda dama sunnar Allah ta kasance idan zai wa al'umma azaba sai ya cire annabin nasu a cikinsu da wayanda suka yi imani zai ce ku yi hijira ko ku tafi cikin dare ko ku yi kaza sai ya raba annabin da jama'an shi wanda suka bi shi sannan sai a halakar da wayannan ainihin kafiran to Allah ya ce Allah ba zai musu azaba kana cikin su ba sannan ai yana nufin ma kun tabi makkata matukar ka kasance kana garin makka to Allah ba zai musu azaba ba falamma karaja nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ya fita ya bar gari min makka ta hijira ya bar garin makka wa yabqa fiha man wa ko wa baqiya fiha man baqiya wanda suka saura suka saura min almu'mini daga mu'mina akwai mu'mine masu rauni wanda ba su da halin da za su yi hijira wanda suna cikin garin makka su ba su samu daman yin hijira ba to su ma albarkansu Allah ya sai nazara wannan ayar ta sauko wa ma kana lahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna Allah bai zamo mai musu azaba ba matukar inda suna istighfari kaga istighfari malamai suka ce ainihin abu ne wanda yake da maganin abubuwa da yawa yana daga cikin ainihin barin azaban ubangiji ko Allah ya nufin azaba ga mutane suna istighfari to Allah zai dauke wannan azaban duk da istighfari yana da ainihin kowa iddiyawa ko a Qur'ani ma ya zo an ce wani malami yana zaune wani ya zo ya ce akramaka Allah fari ne da mai ya ce ku je ku yi ta istighfari wani ya zo ya ce talauci ya ce kai istighfari wani ya ce ƴaƴa istighfari wani ya ce lambun mu istighfari sai wani ya ce akramaka Allah kai ba ka da wani fa'ida ne sai istighfari ya ce to ai istighfarin duk waɗannan abubuwan da na faɗa Allah ne ya ce maganin su yawwa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama alaikum jirara wa yumjidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara saboda haka istighfari ba karamin abu bane duk mutumin da ya rike istighfari to zai samu biyan bukatan shi na dukkan abubuwan kamar yadda Allah ya alƙawari wa hadha ya ce wannan fa mislu qaulihi yana misalin wato wannan kasancewan masu istighfari suna cikin ku muminai ba za muku azaba ba ko tankwacin faɗin Allah ne da ya ce lauta zayyalu la azabna can ba ya ce walau la rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamu wa anta da'un fa tusibakum minhum ma'aratun bi ghairi ilm ba can karshe ce lauta zayyalu la azabna ba dan mu'minai maza da mu'minai mata da suke cikin su wanda idan aka sallada ku aka ce ku je ku yaɗe su za ku je ku tattaka su kuma wani aibi ya biyo ba Allah ya shaida mun sallada ku kun je kun yaɗe su shine sai Allah yake cewa lauta zayyalu da mu'minan za su gurguren za su rabu da ainihin makan la azabna da mun azabtar da su hakan ku ya faru da mummune suka zama ba sa cikin garin maka Allah ya saddada manzo Allah a kansu aka zo aka yaƙe su aka ci su da yaƙi al'aya zuwa ƙarshe wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah madaukakin sarki da yace wa laula rijalun mu'minuna zuwa ƙarshe din ka karanta zai nuna ma cewa Allah yana ɗauke azaba saboda ainihin mu'minai da suke cikin ainihin wa'annan kafiran garin makka falamma hajaral mu'minuna to fa yayin da muminai suka hijira gaba ɗaya aha nazalat sai wannan ayar ta sauka yawwa a shekara kallon sama ne ah nazalat sai wannan ayar ta sauka yayin da mu'mini ma suke hijira sai Allah ya ce wa malahum Allah yu'azibuhumullah to me kuma suke da shi da har Allah ba zai musu azaba tun da dama dan annabi ne annabi ya fita dan mu'mine ne mu'mine sun fita to kage yanzu shikenan an samu halin da za a musu ainihin azaba babu wani wanda zai tare ki wa hadha min abyani ma yuziru makanahu sallallahu alaihi wasallam yace to kaga wannan yana daga mafi bayyana abin da ya bayyana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jir'atahu da kuma tunkuɗewan shi al'azaba azaba an ahli makka daga mutanen makka bi sababi kaunihi da sababin kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin makkan summa kauni ashabihi sannan kasancewan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da bayan shi baina azgurin tsakanin mutanen makka wannan ya sa Allah ya kawar da azaba a kansu to kaga wannan ya nuna matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ko kai ne kai wani laifi wanda ka cancanci a kama ka a daure a ce kash ba dan kai kanin wane bane ko ba dan kai ka san wane ba ko kuma kai dan unguwan su wane bane ai da yanzu mun daure ka kuma kai ma ka san da za a daure kan ai ka ga wani da ya mara na ka gani kuma ya tabbatar da matsayin shi a wajen wanda ya ma abin na'am jir'atu wannan tun kuɗi ma eh jir'atu dir'atu tun kudewa ai dafu na'am daful azab na'am
yawwa sannu ma tijani falamma kalat makkatu minhum na'am yayin da makka ta wafinta minhum daga ainihin manzon Allah da a- da da ainihin muminai azabahumullahu sai Allah ya azabtar da su na'am azabtarwan kuma sai ya zo bi tasliqil mu'minin Allah ya sallada mu'minai alaihim akan su wa galabatihim da mu'minai suka yi rinjaye ga iyahun su kafirai Na'am.
wa hakkama fihim suyufahum Allah ya hukunta takuban mu'minai fihim a cikin su kafiran wa auratahum ardahum Allah ya gadarwa mu'minai ardahum gonakin kafiran na'am wa diyarahum da gidajensu wa amwalahum da dukiyoyinsu gaba ɗaya kamar yadda ya zo dai a wasu ayoyi na'am wafil ayati aidan kuma a cikin wannan ayan kuma dai idan ka lura akwai tawilun akar wani tawili daban ba wai wannan shine kadai fassaran ayan ba wannan wani fassara ne daga cikin fassarorin malaman tafsiri Na'am.
rubba ma an ka duba wasu tafsirai kuma za ka samu wasu fassarori sabanin wannan حدثنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله بقراءتي عليه da karantawana da ni a gare shi yadda na karbo hadisin nayi karatun ne yana ji ya tabbatar qala yace haddathana abul fadl ibn khairun wa abul husayn al asir fi ko qala suka ce haddathana abu ya'la ibn zawjin ibn zawjil hurra haddathana abu ali as-sanji haddathana muhammad ibn mahbub ko al الأروزي المروزي كو المروزي حدثنا أبو عيسى الحافظ حدثنا سفيان بن وكي حدثنا ابن مين ابن نمير عن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مهاجر كو عن عباد بن يوسف عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه دقبابنشي كو كو عن عن أبي an abi burda ibni abi musa an abi wato abu burda din shine dan abu musa al-ash'ari shi kuma ya ruwaito an abi daga baban shi abu musa al-ash'ari din kala abu musa al-ash'ari yace kala rasulullah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace anzalallahu alayya amanaini na'am Allah ya saukar min da amana guda biyu aminci guda biyu Na'am.
li ummati wannan amana guda biyu ga al'ummata na farko dai shi ne ma kana Allah yu'azibuhum wa anta fihim kaga wannan amana ce matukar ina cikin al'umma ta Allah ba zai musu azaba ba na'am wa ma kana Allah mu'azibuhum wa hum yastaghfirun kuma Allah ba zai musu azaba matukar suna istighfari ba fa iza mabaitu manzo Allah yake idan na shuɗe na bar duniya to taraktu fi kumu al istighfar na bar istighfari a cikin ku koda bana nan a zahiri to Na'am.
kuna tare da istighfari in je kun rike istighfari to Allah ba zai azabtar da ku ba na'am wa nahum minhu kwatankwaci minu daga wannan shine qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yake wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Na'am.
ai ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahma lil alamin ga talikai kaga alam din nan ba wai mu'minai kadai ko kafirai ko kaza ba alam kai kullu ma shi wallah Na'am.
dukkan wanda ba Allah ba to manzon Allah rahama ne gare shi قال صلى الله عليه وسلم نعم.
من زوان الله صلى الله عليه وسلم يتي أنا أمان لأصحابي ني أمانة ني قصابي نعم أنا زمن لابيا ني أمين شي ني قصابي نعم إلى to wannan kalmar da manzo Allah ya faɗa masu fashin baki suka ce minal bidai amana ne daga bid'o'i a zamanin manzo Allah ya ba wani zancen bid'a kuma komai da ka gani sunna ne duk abin da ya kure za a je ne kawai wajen manzon Allah ya faɗa kaga babu zancen bid'a kaga manzo Allah amana ne ga sabon shi daga ainihin bid'o'i na'am wakila wasu suka ce aminan ikhtilafi daga sabani kaga ya zamanin manzo Allah ba wani zancen sabani duk da umene ne wardu ila Allah wa rasul ga abin da kuka saba din kuma da shi zuwa ga Allah da manzon shi to kaga ga manzon yana raye ba wani zancen sabani za mai da shi zuwa gare shi wal fitani da kuma fitinu kaga a zamanin manzo Allah duk wayannan fitinun ba su faru ba kaga manzo Allah ya ce ni amana ne ga sabai na malamai wasu suka ce minal bidai wasu suka ce minal ikhtilafi wal fitani gashi nan dai fassarori ne na malamai kala kala na'am qala ba'dhum wasu malamai kuma suka ce ar-rasul ko kuma wani sashin malamai ya ce ar-rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwal amanul azam shine amana mafi girma ma'asha matukar yana raye na'am wa ma damar sunnatuhu baqiyatan hakanan matukar sunnarsa tana wanze tana nan ana aiki da ita ko da baya duniya Na.
to wannan shi ma zai zamo amana ga ainihin mutane ya fa huwa baqin yana wanzu kenan matukar in dai ana aiki da sunnan manzon Allah to kaman manzon Allah yana nan a duniya ne amana ne wannan aiki da sunnan wajen ainihin dukkan wani musiba ba zai samu al'umma ba na'am amma fa iza umitat sunnatuhu ina mutar da sunnan manzo Allah an dina aiki da sunna to fa fantazirul bala'a wal fitana ku saurari bala'o'i da fitinu musibu na ainihin addini da Na'am.
musibu na ainihin rayuwa gaba ɗaya kun gamu da shi kenan in dai kun mutar da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace inna Allah kaga kenan dukkan abin da yake faruwa da dukkan musiba ba shi da magani illa a koma wa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana koma wa sunna an rike sunna riko na gaskiya to zai mana maganin wannan bala'o'i da fitinu din gaba daya na'am وقال الله تعالى الله مدوكين سركي يشي إن الله وملائكته يصلون على النبي Allah da mala'ikun shi suna salati ga ainihin wannan babban annabi Na'am.
al'aya ka karanta aya zuwa ƙarshe a banin Allah ta'ala kaga Allah madaukakin sarki ya bayyanar da fadlan nabihi falala da daraja na annabin shi sallallahu alaihi wasallam bi salati alaihi da salatin shi da ya zuwa ga manzon Allah kaga babu wani mutum guda ɗaya wanda Allah ya ware ya ce yana mar salati mala'iku ma suna mar kuma jama'a kowa ya mar kaga sai manzon Allah bi salati alai da salatin Allah da yake wa manzon Allah summa bi salati malaikatihi sannan Allah ya bayyana darajar manzon Allah da salatin mala'iku kaga ma ya nan jun rabbika illa huwa ba wanda ya san adadin mala'ikun amma Allah bai ce mala'ika guda ɗaya bai ce mala'ikun shi gaba ɗaya suna yi wa manzon Allah salati na'am wa amara ibadahu kuma Allah ya umarci bayan shi bis salati da yin salati wa taslimi da yin sallama alaihi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
وقد وقد حكى أبو بكر بن فورك أبو بكر بن فورك يا حكيت أن بعض العلماء wani daga cikin malamai ta'awwal ya yi tawilin qaulihi ta'ala ko qaulahu ta'ala ya yi tawilin fadin Allah madaukakin sarki da yake waju ila qurratu aini fi salati yawa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba ta'awwala qaulahu sallallahu alaihi wasallam haka ne yawa to wani daga cikin malamai yayi tawili ya fassara qaulahu Ya.
fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake waju'ilat qurratu aini fi salati ba akwai hadisi haka ba Eh.
manzo Allah yace an sanya sanyin ido na fi salati a cikin sallah ma'ana an sanya farin ciki na a cikin sallah ka san abin da yasa larabawa suke fassara fa- sanyin ido da ainihin farin ciki saboda shi ido idan abun farin ciki ya same shi ma yana zubar da hawaye in na bakin ciki ya same shi ma yana zubar da hawaye to me zai bambance hawayen bakin ciki da na farin ciki shine hawayen yayi sanyi ko yayi zafi na'am yawwa to kaga sanyin ido sanyin hawayen ido sanyin hawayen ido farin ciki to annabi yace an sanya farin ciki na fi salati a cikin sallah ala haza to a bisa wannan din ai wai ala haza malamin ya fassara cewa a bisa wannan salatin ne manzo Allah yake nufi da yake fi salati din a cikin wannan salatin da Allah ma yana mun ma- mala'iku suna mun muminai suna mun manzo Allah yake to an sanya farin ciki na cikin wannan salatin ai yana nufin fi salatin Allah ta'ala na'am cikin salatin Allah madaukakin sarki wa mala'a alayya a gare ni wa mala'ikati da salatin mala'iku wa amrihi al'umma da Allah ya umurta kuma umurnin Allah da yayi wa al'umma bi zalika da wannan salatin ila yawmil qiyama har zuwa tashin kiyama to shi yake nufi da wannan fis salati wa salatu min al mala'ika ka je ainihin fassara ne tunda as salatu tana zuwa da ma'anan sallah za ta rukuyi wa sujud tana zuwa da ma'anan addu'a da sauransu to shine shi ko malamin a fassaran shi sai yake wannan fis salati din yana nufin wannan salatin Allah da mala'iku da salatin ainihin al'umma wa salatu min al mala'ika to me ma'anan salatin yace wa salatu min al mala'ika salati daga mala'iku idan aka ce suna yi wa manzo Allah salati wa minna da kuma mu da Allah yake mu masa salati lahu ga manzo Allah to wannan salatin shine du'a'un addu'a mai masa addu'a na fatan alkhairi wa min Allah azza wa jalla salati daga Allah azza wa jalla kuma rahmatun shine rahama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da dai wasu malamai ma sun tafi akan cewa mu kam ai ba mu iya yin salatin ma ga manzon Allah ba sai mai ruwa muka yi wajen Allah muka ce Allah kai salati ga nan da aka ce war salati to mu sai da zamu sai muka ce Allahumma salli kaga har yanzu dai yana nan a dunkule sirri ne a cikin wanda mu ma ba mu san meye sirrin ba tunda Allah ya ce mu yi kuma ba mu sai da zamu yi sai muka mai wa Allah shi kenan kaga mun gama iya aikin aha wakila aka ce yusalluna su da aka ce suna salati din na ayyubari kuna suna nema masa albarka suna nema masa Allah ya yi masa albarka to wannan wani fassara kenan kaje ce kila to amma wa karfan raɗan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam hina allama salata alaihi baina lafzi salati wal baraka kamar ya raji da wannan yace idan aka ce wai yusalluna dinnan yubarikuna ne to ai manzon Allah ya karantar da salati lokacin da yazo yake karantar wa sahabbai yadda za su yi salati ai ya bambance tsakanin salati da baraka ba ya ce Allahumma salli ala Muhammadin salli yake wa barik ba kaga idan salati shine baraka ai ba zai bambance ba yawwa saboda haka shi ma wani abu ne daban mai zaman kai shi barka ɗan wasan da zukuru hukumar salati da sannu za mu ambaci hukuncin salati alaihi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai hukuncin shi farbi aini ne ko farbi kifaya ko sunna ne ko mustahabi ko so daya ko yaya dai za mu ainihin faɗe shi a can gaba wa zakara ba'd mutakallimina wani daga cikin malaman tauhidi ya ambaci fi tafsiri hurufi cikin tafsirin harfan nan na kaf ha ya ayin sad wannan ainihin gigarin wani daga cikin malaman tauhidi ya fassara kasan wayannan kalmomi ne wayanda ainihin salaf su sun yi ainihin tafwid salaf kuma sun yi ta'wil har ma malamai suke cewa wai at-tafwidu aslam wa ta'wilu a'lam tafwidi shi yafi zaman lafiya amma kuma tawili ai shi yafi ilimi tunda yanzu a ce kaza za a ce kaza za a koyi ilimi amma da za ka yi tafwidi ka fi zaman lafiya tunda ka ce Allahu a'lamu bi muradi bi zalik to wani daga cikin mutakallimin ya fassara wa'annan ainihin harfa yace annal kafa shi wannan kaf din na kafa ya ayin sad kaf din min kafin yana daga ainihin mai isarwa ne ai yana nufin kibayatul lahi bi nabihi isarwan Allah da yayi da annabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce alaihi sallahu bi kafin abdahu to wannan shi yake nufi da kafin ai Allah mai isarwa ne ga bawon shi daga dukkan ainihin sharori na munafikai da kafirai wal ha'u haɗin kuma hidayatuhu lahu shiryarwan Allah da yau manzo Allah shi yake nufi da wannan ha babba din kana Allah madaukakin sarki yace wa yahdi yaka siratan mustaqima Allah ya shiryar da kai tafarki ko yana shiryar da kai tafarki madaidaici waliya'u ya din kuma ta'ayiduhu karfafa wanda Allah ya manzo Allah ita ce ma'anar wannan ya din kana yace wa ayyadaka bi nasrihi ai akwai haka a cikin Qur'ani ko wa ayyadaka Allah ya karfafa ka bi nasrihi da taimakon shi wal ayn ayn din kuma ismatuhu lahu kiyayewan Allah da yau manzo Allah kala Allah ya ce wallahu ya asumuka minan nas Allah shine mai kiyaye ka daga ainihin mutane wasad sad na karshe kuma shine salatuhu alaihi shine malu shahidin salatin Allah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke rubi da wannan sad kala Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maula can ba ya ce yadda ubangiji ya jibinci manzo Allah ba shine anan manzo Allah yake cewa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha da Hafsa yake cewa wa in tazahara idan kuka taimaki juna alaihi akan shi kuka haɗe mar baki to fa inna Allah huwa maula Allah fa shine majibincin shi yana tare da Allah ne Allah shi zai taimake shi al'aya karanta aya zuwa ƙarshe maulahu din nan da yace ai yana nufin waliyuhu Allah shine waliyin shi shi ya rike kamar yanzu ne a ce mutum ana mar jafa'i sai aka ce kai ba ku san da wanda yake ai da gwamnan garin nan yake tare kaga shi gwamna ne ya tsaya mar kai kuma duk jafa'in ka za ka yi da shi ka gani to duk abin da za ku yi Allah ya ce fa inna Allah huwa maulahu fa Allah shine ainihin maulan shi ma'ana shine waliyin shi wasalihul mu'minina da kuma managartan mu'minai ila malamai suka ce suwaye managartan muminai ɗin wani ƙauli suka ce al'ambiya su ne annabawa Allah shi ne majibincin shi da kuma annabawa wakila wani ƙaunin kuma aka ce almala'ikatu ana yin salihul mumini na ɗinnan su ne mala'iku wakila an samu wani ƙauli suka ce abubakar wa umar su ne salihul mumini wakila wani ƙaunin kuma suka ce aliyu radiyallahu anhum ajma'in wakila almuminuna wasu malamai kuma suka ce muminai gaba ɗaya ala zahiri a bisa zahirin magana tunda in ka lura Allah ya ce ya yi wa ina mun sallu alaihi kaga muminai gaba ɗaya suna jibintan manzo Allah kenan sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. 那相对。
da